muna cikin babul qada'i fi jami'ir ruhuni ko muna magana ne akan jingina yau 22 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 wanda ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya muna magana akan mutumin da ya bada jinginan wani abu ko kaya ko dabba sai abin sai ya halaka in dabba ce sai ta mutu a hannun shi shi muke tattaunawa lokaci ya ƙure mana ala yahya wa sami'tu malikan yaqulu الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يهلف المرتهن حتى يحاط حتى يحيط بقيمة الرهن كله فإن كان ذلك الرهن لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه وكان أولى وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وهيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه wannan mun karanta shi aiko? a mun karanta shi ko? طيب نعم kamar mun karanta shi amma dai sirrin maimaita babu damuwa imam malik yace Allah masa rahama qala ya haya yace sami'tu malikan yaqulu al-amru al-mujtamu alayhi indana abinda aka yi ijtimai ko aka yi ittifaqi a wajen mu malaman madina sorry abu cikin wannan abin da ke so ka bude mu a wajen malaman in yace al-muttafaq fi indana yana nufin a wajen malaman madina fil rajulaini yaktalifani fil rahani mutane ne guda biyu suka yi sabani dangane da wato jingina ɗaya ce na baka jingina da wanda ya jingina da wanda ya karɓi jingina arhantuka hu na baka jinginar wannan kaya a matsayin zaka bani dinari goma ka ban dinari goma ka karɓi mashin ɗina wa ya murtahinu wanda ya karbi jinginan irtahantuhu minka bi 20 dinar na karba ne da dinari 20 kuma warrahinu zahirun biyadil murtahin abinda aka bada jingina zahiri yana nan a fili yana hannun wanda ya karbi jingina mutum biyu ne da mai bayarwa da mai karba da mai bayar da kuɗi a bashi kaya ya rike kun gane in na baka naira dubu ashirin ai za ka bani wani abin da zan rike a matsayin jingina ko kamar misalin na baka naira dubu ashirin ka bani keke in ajiye a matsayin collateral to sai aka samu saɓani aka samu saɓanin kuɗin yanzu misalin na baka keke na ai na baka ai ka bani keke na baka ashirin sai muka samu saɓani sai ka ce a ba ashirin na bayar ba goma na bayar kenan in an zo dawo min da kudin jingina nawa za a damu shi goma to tun daga abin jingina yana nan kuma mun yi saɓani akan kudin da na bayar ni na karɓa na karɓi kayan jingina zai iya faruwa ko kamar mutum ka bashi dubu ɗari ne kawai rikice ya ce ai hamsin ka bashi musamman idan an daɗe wannan ɗin ma shine abin da yake faruwa to imam malik ya kama mana wannan kes ɗin ko da za a samu wannan matsalar wannan ya bada kuɗi da ya bada kuɗi sai ya ce a bashi wani abu na jingina da zai riƙe istisiqu istisiqu bihi istisaq to sai aka zo magana kuɗi aka samu sabani to shine abin da muke tattaunawa to yanzu a nan gurin yace yuhallafu almurtahinu za a sa wanda i karbi jinginar ya rantsuwa akan kimar kimar wannan jinginar zai kai nawa waye murtahinu Na'am? Ba arrahinu ba. Wanda ya me? Wanda ibada bashin ya karbi? Wanda kaya yake hannunsa. Wanda yake kaya wanda yake kaya wanda kaya yake hannunsa. shine almurtahinu arrahinu fa dan shine ya bayar da jingina idan an ce ya ba da jingina ana magana akan kayan ne ba akan kudin ba da haka dole sai mun gane almurtahinu da arrahinu saboda ana yawan maimaita su a cikin karatu yanzu anan wa ya kamata a sa ya rantse yayi bayanin kimar kayan almurtahin wanda me saboda ai shi ya san kayan shi yake hannunsa ko to yayi bayanin kimar kayan fa in kana zalika rahanu la yazidu fihi wala la ziyadata fihi wala nuqsana amma khullifa anna lahu fihi akadahu almurtahin bi haqqihi idan kayan jinginan da shi ya bayar kayan jinginan da aka bayar aka duba aka kwatanta shi da kudin da aka aka yi jinginar babu ƙari ba ragi to shi wannan alƙali da zai musu hukunci sai ce kai da ka karɓi jinginar to ka riƙe kayan a maimakon hakkinka shine bi haƙƙihi wa kana aula bi tabdi'ati bil yamini shi ya fi cancanta ya fara me eh a wata nuska din aula bi zalika saboda wuli qabdihi ar-rahana wa hiyazatihi iyahu saboda ai shi ya rike jinginar kuma abin jingina yana hannunsa ai da aka sai ya rantse tun da kaya a hannunsa shine kudinsa ya fita to sai bayanin wannan kayan da yake hannunsa din kimarsa ya kai yaya illa an yasha rabbu arrahani a wata nuskar illa an yasha arrahinu sai dai shi mai jinginar ya ga dama in ya sai dai ya ga dama an yi wata yahu haka hullazi hullifa alai ya bashi a matsayin kuɗi ya bashi kuɗinsa ba wai a riƙe mai kaya ba wai a kudura hannu ya karɓi jinginarsa yadda bayanin yake shine ga mota ta can na shiga bukata sai na je na karbi kudi naira dubu ɗari biyar a wajenka kai yusuf ni abdullahi ina da mota ku tsaya ku natsu ina da mota talauci ya dame ni ina bukatar kudi yusuf yana da kudi sai na je gidan yusuf na ce ya bani rancen 300 sai yusuf ya ce zan bayar amma gaskiya sai an bani jingina sai ya ce ai ga can motata ta kai miliyan ɗaya karɓe ta karike yanzu kaga na karɓi 300 ni abdullahi na karɓi nawa eh 300 na kuma na kuma bayar da me motata yanzu tsakanin ni da yusuf waye mai ba da jingina waye mai karban jingina abdullahi ne mai yusuf ne mai tai lokaci ya yi tsawo har aka zo aka samu rikici akan adadin kudin da ni na karba kawai sai muka yi saɓani sai ni na ce gaskiya ɗari biyu ka bani yusuf yusuf ya ce a ɗari uku na waka duk da cewa mota tana hannun wa yusuf to idan an zo wajen alƙali tun da kitabul aqdiya ne ai wannan ai littafin yana magana akan alƙalanci ne da hukunce-hukunce ko an zo maka da kes irin wannan to ɗaya zai rantsuwa tsakanin abdullahi da yusuf wa ya kamata ya rantse yusuf ne zai rantsuwa don shi ne ya mai kaya yake hannun shi waye ya karɓi kuɗi abdullahi ne ya karbi kudi yusuf ya karbi mai kaya don haka tun da kayan a hannun yusuf suke to sai iran tsuwa na farko nawa ne kudin na biyu kuma kimar kayan da ni abdullahi na bashi nawa ne idan aka samu ya yi daidai da kudin da ya bayar dai ni ne na karbi kudi yayi in kudin ya yi daidai ko ya karba ne to in kudi ya yi daidai to ya rike mota kawai in kudin da aka bayar ya yi daidai da kudin kayan ya rike shi ya kamata kuma ya rantsuwa in ji imam maliku to sai daga ƙarshen karatun sai ce sai dai in ni mai motan na ga cewa a zan ba da kuɗi ni ina buƙatar kayana ba za a riƙe min kayana a matsayin jingina ba a riƙe shi a mallake shi ba a zan ba da kuɗi zan biya kuɗi a bani mota ta kawai shine abin da yake nufi illa an yasha rabbur rahani ko illa an yasha ar-rahinu an yu'tiyahu haqqahu alladhi khulifa alayhi wa ya'khudh rahnahu to ga ci gaba qala wa in kana ar-rahanu aqalla min min al-20 allati samma أغلف المرتهن على العشرين التي سماه ثم يقال حلف عليه وتأخذ رهنك وإما أن تحلف بالله على أن الذي قلت إنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه ai ma za da alar rahani mimma halafa alaihi sahibu kenan wa illam ya halif lazimahu ghurmu ma halafa alaihi almurtahin malam yace imam malik yace idan jinginar a ƙasa ta yi kudinta kimanta ya yi ƙasa da dinari 20 ɗin wanda aka ambata وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى wato wanda aka ambata abinda ake nufi mana hakkin kimar ita ita jinginar in ba ta kai ba shine akalla idan har ta yi kaɗan ba ta kai ba أهلف المرتهن على العشرين فسيأتي المرتهن المرتهن da na gaya maka ɗazu ya je ya rantsuwa a kan wannan ashirin ɗin allaci samma wacce ambata sun mai ƙalulin rahini sai a gaya wa arrahin wanda i bayar da jingina kenan in ma an tutiyahu alladhi halafa alaihi kai ko ka ba mutumin nan abin da ya rantsuwa a kai inda an san shi ya rantsuwa da zo ka ba shi abin da ya rantsuwa wata akudur rahanaka ka riki dabbaka ko motarka da ka bayar a matsayin jingina tun da ya rantsuwa in ku ba haka ba in ma an ta halifa billahi kai ma ka daɗa buga rantsuwa ala alladhi qulta innaka rahantahu bi ka faɗi kai ma kai rantsuwa ka ce ka ba da jinginan nan akan kaza ne ka ba wani ko ya rantse akwai matsala wannan fatun da malam in yanzu ne tab ai in wani cewa aka yi rantse da garin nan gaba ɗaya sai ya rantse ba su da gaskiya kwata-kwata yanzu kusan rantsuwa ma yin amfani da ita ya matsala ne ma don wani zai rantse akan ƙarya to idan ya rantse fa shi ma alallazi qulta innaka rahanta bihi abinda kace ka bayar da jinginan nan a kansa kai ma rantse wa yabtulu anka ma zada almurtahinu ala qimati rani to amma abinda shi wanda iga i karbi jingina ya maka ƙari na kimar jinginar to ba za a dora maka ba ma'ana ka yi firi tun da ka rantse magana ka kai za a ɗauka imam malik yace to idan arrahin wanda ya bada jinginan yayi rantsuwar fa in halafa arrahinu batala zalika anhu ma zada arrahanu mimma halafa alaihi sahibu duk abin da aka dora akai mai kari akai ya lalace ba za a ce alkali ba zai ce biya ba to idan ya kiran tsaya fa a ba zan rantse ba shiwa mai ba da jinginar rahinin to zai biya abinda wancan yayi rantsuwa tunda yayi nukuli kenan to to tunda kai baka rantsa ba abinda wancan ya rantsa kai kuma sai ka biya wannan shine alƙalancin da zai har yanzu kes din bai kare ba qala malikun fa in halaka ar-rahnu wa tanakara al-haqq فقال الذي له الحق كان لي فيه عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير لم يكن لك إلا مي عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا an samu sabani sai a gaya wanda yake da hakkin kenan sif arrahna allazi kana biyadika fa idza wasafahu uhlifa ala sifatihi thumma aqama tilka sifa أهل المعرفة بها فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى المرتهن قيمة الرهن أكثر مما ادعى المرتهن فيه المرتهن كيف أولف على ما ادعى ثم يؤتى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أهلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم أهلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ الثمن رهن وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن وإن نكل نزل لزمه ما بقي من حق من حق المرتهن بعد قيمة الرهن كنا شاء الله ربجي bari mu bi shi gaba gaba ko zai hau na ga wani ya ɓata rai sosai haka karatu ya kira watan an ce kun san kun fi yada da ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam a fassara a wuce amma da wannan shine zaka koyi larabci kuma ita kwakwalwa ana so ka koya mata wato ba ni sunan shi ka koya mata ta ba ni sunan shi ka koya mata ta wahala ta wahala ta gane abu ka takure ta ta iya fahimta abu ko ba ta gane ba ka matsanta mata ta gane malin ce kala malikun rahimahullahu ta'ala fa in halakar rahanu wata na karaku nan ne? eh? Allah ji kaima malik ya ce to idan yanzu muna magana ne akan jingina ta halaka ta mutu in mota ne ta bata idan dabba ne bijimi ya baka ya mutu ko ya bata wata nakara dukansu wato sai suka yi musu da jayayya ikhtalafa kenan ta nakara ikhtalafa fil haƙin kenan zai zama to ga yadda saɓanin faƙalar ladilahul haƙo sai ka rubuta almurtahinu a sama shine allazi lahu alhaq almurtahin kenan faqala allazi lahu alhaq ay faqala almurtahin wanda ya karbi jingina ko kanat li fihi 20 dinaran canjin maimakon tunda wannan abu ya ya mutu ko ya bata kimar wannan kudin wannan abin jinginan dinari ashirin ne ishiru na dinar din da zama iwadun rahan din canjin mana inda za a bada shi a matsayin kudi ni wannan jinginan tana kaina ishirin dinar ne dirham dinar kai shi kaga murtahinu ya yi da awon nawa 20 shi da ya karbi jingina wannan babur din na rike shi ne a matsayin dirhami ashirin shi ne abinda yake nufi kanar lifihi ishiruna dinari ashirin to wa ƙala allazi alaihi alhaqu sai ka rubuta arrahinu a saman allazi alaihi alhaqu saman allazi alaihi alhaqu din arrahinu in ka zo muraja ga ganin wanda ya ci kuɗi kenan lam yakul laka fihi illa ashar zinanir gaskiya ba dinari ashirin bane goma ne almurtahini ya yi da'awan ashirin rahinu ya yi da'awan goma ina yi a hankali ne don ku riƙe lissafin ku gane abin da ake so a faɗa yanzu a nan kun ga akwai saɓani akan shi kansa kuɗin da aka bayar ɗin ma ba a yadda ba akwai saɓani akan kuɗin haka ne? jigit 200 na baka a wallahi alaji 100 ka bani to wa za a gaskata 200 na baka wallahi ne 100 ka bani to yanzu kuma za su daɗa buga saɓani akan kimar kayan jinginan shi ma yanzu kaga an saɓani akan kuɗin da aka bayar to abin da aka bayar ai jingina addara ka ce ka ce babur ne to suna su biyu ne suke ta musu kaga shi mai babur zai yi kokari ya faɗi kuɗi da yawa mai babur ya ce shi babur ɗinsa ya kai dubu ɗari kaza shi kuma wanda babur ya halaka a hannunsa zai yadda aloda mai kuɗi da yawa bai zai yadda ba to sai suka ƙara saɓani akan kimar ita kanta jinginar wa ƙalar ladi alaihi laƙu lam yakun laka fihi illa ashirar dinanira wa ƙalar ladi lahul haƙu to wancan alaihi laƙu nan kuma lahul haƙu da alaihi da lahu ne alaihi da lahul haƙu almurtahin yanzu shi murtahin shi ne yake da haƙi ai ko? ya ce ƙimatun rahani ashirar dinanir wannan abajin ginan gaba ɗayanta ba ta wuce dinari goma ba waƙalar lazi alaihi haƙo shi ne waye arrahinu yawwa ku rinka dora shi akan haka arrahinu ya ce a ina imatu ishiruna dinaran me yasa arrahinu ya ce kimar ishiruna dinaran ne me yasa saboda kayansa ne ai ya zan baka mota ka rage min darajarta ya ce ishirin da dinarin ne shi kuma almutai ne ya ce ashirar dinar ne bambancin wannan matsalar da wadda ta gabata idan kun lura a nan gurin sun yi saɓani akan asalin hakkin kudin ko sannan kuma sun daɗa yin saɓani akan ƙimar kayan a matsalar da ta gabata akan bashin kawai nawa ne bashin a kansa suka yi saɓani amma muka ce muka ce arrahan ɗin mawjud zahiran shi shi abin jingina ai yana na a fili an gan shi ai to yanzu ya bata baya nan to akwai matsala ta uku da za a kawo shi kuma za su yi saɓani ne akan ƙimar ita jinginar ƙimarta estimate ɗinta abin da ake tsammanin kuɗinta amma za su yi ittifaki akan hakkin da aka ambata to malam ya ce ƙila lillazi lahul haƙu waye kenan almurtahin to kuna gane sai a cewa wanda yake da haƙƙin ma nasiru yau kai shiru na mai in dai kai tambaya to laushi ne duk karatu mai wahala za ka kamar an watsa mai ruwa ka dage za ka gane insha Allah ka tabin bakin qila lillazi lahu alhaqu sai a gaya wa wanda yake da haƙi shine almurtahinu sifhu ka sifanta sifhu ana nufin uzkur sifatahu uzkur wasfahu kayi bayanin sifar kayan me yasa saboda ai baya nan mataye to wai in tambaye ku me yasa aka ce shi ya sifanta kayan yawa kayan a hannunsa yake shine algarimu shine mai biya ai aka biya yi bayanin yaya abin yake don hujja ta tsaya a kanka me yasa aka hana wancan ya yi bayanin sifan me yasa zai iya sa son zuciya to ku rinka wato shi in mutum yana karatu malam ku rinka gane hikimar shari'a kuma ku gane halin mutane ko a gida malam tsakanin yaranka tsakanin yaranka tsakanin matanka zaka iya zaka iya hukunci zaka istinbadi tsakanin kishiya da kishiya tsakanin uwar gida da amarya ka tsawo rikici ya taso uwar gida ta yi da'awan ai amarya ta mata kaza to daman fa tana jin haushinta sai ka kula ka zo yin alƙalanci yawwa ita amarya galiban za ta nemi zaman lafiya ne don kar ta samu matsala ita ma daga yin aurenta to in ka rikici ya fara ta to ka mai da hankali ka kula Allah ya taimake ku wallahi ba ku yi aure ba galibinku wanda bai aure ba ya huta malam baka da damuwa waɗannan mutanen malam juya su tabna Allah sauyi ai dole ma sai ka zama alƙali yayi dole wani suka buga mai kai suka buga masa wancan ta ce wancan ta ce ya shiru ya yi tagumi ya ce kashe ne za ku yi wallahi in na mutu shi kenan kun huta wai ya fashe musu da kuka jarababbe me kai ka gaje ka hada guda biyu ka san ba za ka iya ba kashe ka ashe kai baka zama namiji ba wace ka hada biyu duk wanda ya daure tamaru guda biyu zai iya ciyar da su kuma in suna fada zai iya raba su to ka bi hankali faiza wa safahu kullifa ala sifati kaji malam imam malik ce idan ma ya sifanta shi din sai an sa ya rantse haka sifar take na san a karatun zaka ce to ai shi ma zai iya son zuciya wajen sifan ya ce ai rakwababban babur ne ba ya da wani lafiya ma tashi ma sai an buga sau sha biyar yake tashi kaza kasan za ka ce watakila zai san zuciya to in ya gama bayanin sifar sai an ce rantse eh ai su din malam da rantsuwa tana da kima a wajensu ni ne da kai yanzu ba tsoron Allah ah malam yaro fa karamin yaro a gidanka wallahi qabla al-bulugh zai wani abu kai magana ce wallahi tallahi baba ba haka bane a to shikenan shikenan kuma ƙarya yake dan karamin yaro rantsuwa ƙarya yaran zamani ƙarya wataƙila ya ga uwarsa tana yi ne karka kuskura ka rinka yadda da rantsuwa a yanzu a take saboda zamanin ya canja ƙwarai amma su Allah sarki sai ka ji ana maliku yana hullifa hullifa a sa ya rantse a sa ya rantse inda imam maliku a wannan zamani ya zo ina jin ba zai ce hullifan nan ba sai dai ce sai dai ce uduriba ku ta dukansa sai ya faɗi gaskiya na'am eh eh ca kai mumini in an rantse masa yana yadda haka yake hadisin a'a wa'id ne a wannan zai iya yi wa a rantse maka yadda in ka tabbatar kana da karina da dalili cewa ƙarya yake yanzu abin da kana ganin ƙarya ne zahiri ne ƙarya saboda kai mumini sai a zuwa ce wallahi tala sai ka ce ka yadda kuma ka san ƙarya ne ai shi ana cewa yana da aminci da yaddar da in an rantse mai zai yadda amma in babu qara'in baka da dalilin da zaka kore abin da yayi yanzu kamar misali kana zaune a nan ga motar ka tsan kana kallon sa ilallaba ya bude motar nan ya sunkuya kana fa ganin sa yasa hannu ya dauko wayarka ka ga shigansa kuma Allah ya nuna maka kaga fitansa kana kallon sa shine ba wani ba sai aka zo ana mai da zance bayan sallar la'asar aka zo sai ce shi ba shi bane saboda kai mumini ne sai zo ce wallahi tallahi bai dauka ba sai ka ce ka yadda a yana to duk abin da aka faɗa akwai fikihu na'am yara ba sa ƙarya to na yanzu kam gaskiya suna yi wallahi suna yi top din Allah dai gyara kuna tare da ni uhlifa alamar da'a sai a sa ya rantsuwa akan da'awarsa wai shi waye wannan zai rantsuwa almurtahinu ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن yanzu yayi rantsuwa ya faɗi kimar kayan ko shikenan yu'ta mubni ne lil majhul sai a bawa arrahinu dan uwansa kenan abin da ya saura na kimar menene wannan abin jinginan ai ma za da alal 20 din kenan abin da ya karu akan 20 sai a bashi to wa in kima wa in kanat qimatuhu aqalla mimma yadda fihi ba idan kimar ta zama bata kai da'awar da shi almurtahinu yake yi ba kamar ya zama ƙasa da dinari ashirin ne to shi kuma ya za a yi uhlifa alalladhi za'ama anna lahu fihi uhlifa man uhlifa almurtahinu sai a ta murtahini ya rantsuwa a bisa miƙidarin da ya raya anna lahu fihi cewa yana da haƙƙi a ciki shine 20 dinaran yace sun maqasahu na koma baya na'am ok suma me kamar kamar nusata ta sha bamban ne da taku ulifa ala alladhi za'ama anna lahu fihi kum thumma qasahu ne ko kuma summa me ba ni in gani ok ba iri ɗaya bane da nada naku qila lil ladhi lahu al-haqqu sifhu fa idha wasafahu ulifa ala sifatihi ko thumma aqama tilka sifa ahlul ma'rifati biha yawwa naku yafi cika yafi nawa cika amma dai nawa yafi naku inganci to ni littafi na sai da aka ɗauko muwaɗoɗi muwaɗoɗi guda takwas riwayoyi takwas manya-manyan almajiran maliku sai da aka aka yi wannan yanzu babu shi a kasuwa nan da aka ka nutsun kaji ina karanta amma dai za mu ɗauki nakun ma shi ma dai ya ba da ma'ana to idan ya yi rantsuwa ɗin sai a nemo ahalul ma'arifa bihi wanda suka san wannan kaya in sai su wato sai su bayanin a wannan sifa ɗin haka ne فإن كانت قيمة الرهن أكثر من مدى فيه المرتهن أهلف على مدى ثم يؤتى الراهن ما فضل من قيمة الرهن نن نشككم وإن قيمته أقل من مدى فيه المرتهن أهلف على الذي زعم أنه لو فيه ثم قاسه بما بلغ آه بما بلغ الرحم الرهن yace to sannan sai a a ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها كينكو فإن كان قيمة الراني أكثر من مدعى فيه المرتهن أولف على مدعى كان أولف على مدعى المرتهن ثم يؤتى الراهن ما فضل من قيمة الرهن كان وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أولف على الذي زعم أن أن له فيه أن له فيه شيني دي 20 دينارا سي أسايا رنطوا akan abin da yake da haƙƙi a kai sun maƙasahu kallar ƙasahu ɗin ana nufin ƙasar rahanu sai a yi ƙiyasin shi wannan jingina ɗin su ahalul ma'arifa ne su ne za su yi bima balagar rahanu nawa ya kai jinginar ta kai na ƙima kenan kallar muƙasa a kaman estimate kenan a yi estimating a ga miƙidarin ƙimatar ranar sun ma'olifar lade alayhi haƙo sannan sai a sa wanda ake bin sa haƙi shine arrahinu wanda ake bin sa haƙi shine arrahinu ba shi ya ba da kayan su jingina ba sai a ce ya rantsuwa alal fadlil ladhi baqiya lil muddai ali dangane da sauran da ya saura ga wanda ya da'awa akan shine al murtahin ba da mablaghi samanin rahani bayan cika kuɗin ainihin wato a jinginarsa wadalika a wannan rantsuwa tasa kenan annan lari biyadihi rahanu tsara mudda'iyan alar rahini kenan yanzu shi wanda jingina take hannunsa shine almurtahinu tsara hina irin a wannan lokacin ya zama shine mudda'i alar rahini kenan shine ke da'awa akan wanda abin ya juya ya zama shine ke da'awa akan wanda yake arrahin wanda ya bada jingina dangane da abin da ya saura na almurtahin min alfadl wal yaminu ala almudda'i alayhi kenan ma'ruf fa in halafa idan arrahin ya rantsuwa akan kore ƙari ya rantsuwa akan kore ƙari wallahi a'a babu batala anhu baqiyata ma halafa alayhi almurtahin abinda akai da'awa akan sa wanda mai murtahini ya rantsuwa a kai to wannan ya zama banza ba zai biya ba ina fata na fahimta min madda'a fauka kimatin rani irin abin da ya da'awa na sama da kimar wato ita jingina din wa inna kala na fassara muku na kala nokewa waye ya noke arrahinu wa inna kalar rahinu ai ankara an lazimahu ma baƙi min haƙƙin murtahini don haka abinda haƙƙin almurtahini yake kansa na sauran nan tunda ba ka rantse ba sai ka biya ba da ƙimaci arrahan bayan wato an fitar da kimar ita wannan wato arrahan ɗin kimar ita wannan jingina din to nan zamu dakata insha Allah kada al-murtahinu da rahinun su yawa gobe sai mu tashi al-qada'u fi kira'id dabba wa ta'addi biha kon dora muku shi kawai zai habu ha dan jinkirta ko shi wannan alƙalanci ne za a yi wannan karatun shi bai da wahala wani ne ya ɗauki hayar dabba ya ɗauki hayar raƙumi zai je madobi ya tafi kuma an yi lissafi tafiya dubu biyar saboda zai ɗora wa raƙumin kaya na wajen dubu arba'in tunda shi dai raƙumi ba mai ake zuba mai ba za ka ka karɓi hayar raƙumi za ka je madubi a dubu goma dubu biyar zuwa dubu biyar dawowa su haka suke in sun ba da hayar dabba kudin tafiya daban kudin dawowa daban to kuma kaga zai dora wa dabban nan kaya ko a tafiya zai dora mata kaya a dama ma zai dora mata kaya don haka zai fitar da ma kudin da ya bada na haya din Allah da ikonsa saboda ha'inci irin na mutane ba a farga ba sai aka jiyo shi a zariya ya je ɗiban kanwa daga madobi shi ne wata addi biya ɗin aiki ya wuce gora da iri ya yi ta'addanci kai da ka shi ya biya ka kuɗin ka zai je madobi ya dawo sai ka ji shi a kasuwar kanwa a zariya yana can yana lafka raƙumin ka me kayan kanwa nauyi sosai kwarai ko ƙasa ce to shine abin da zamu tattauna shi ya za a yi da wannan mutumin tunda dabba ne ba sai ya biya ba ko kuɗi